ذكرى لسلمي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أكبر daren lahadi ishirin da ɗaya watan muharram shekara ta dubu da yi da arba'in da shida bayan jira na ba'in salatu wa salam daga makon zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai miladi da ashirin da bakwai miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabun aiki inda muke babi na talatin da tara mun fara babu fidiya muka biya shi a gurguje muka ce za mu tashi hadisin da muka dau fikiyar hadis za mu da yake magana a kan bidiya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da sha ɗaya hadisi abdullahi bin ma'asir sannan kuma darasi na sittin da bakwai za mu tashi shafi na arba'in da shida a wata nuska maliki babu fidiya babu da yake magana a kan fanta akwai abubuwa da yawa da aka hana mai aikin haji ya yi ba zai aski ba ba zai cire farfe ba ba zai sa turare ba in dai ya riga ya wato kulla kayan haraji ba zai aure ba ba zai nemi aure ba ba zai farauta ba ba za a yi farauta don shi ba kuma ina abubuwa wajen abubuwa goma ta to idan mutum ya yi in dai ba abubuwa mutum biyu mutum ne ba duk abin da ya yi za a iya gyara za a iya gyara wanda ya zo ya aikin saboda wani dalili to sai a ba shi tara wanda ya zo ya shafa turare saboda ya ji jikin zanawari aikin aikin turare amma akwai tara in dai ba tsawa in dai ba arba ya bari ba wanda bai samu arba ba to ba shi aikin ko kuma kafin a yi zama ku ifada ya tare da iyalinsa da suka je tare in dai ba wannan ne ya faru ba to aikin aikin turare amma wayannan biyu suka faru ko sai dai tara wata shekara aikin hajji yana da shi sauran abubuwan kuma duk za a iya gyara ta hanyar fansa ko kada ya kira bigiya ya zo ko kada ya ce zuwa a harin yin masu biya ne da duk wani abubuwan da aka hana in yayi wani abu to za a iya gaya ma abin da zai gyara shi ne abin da malu yake faɗa cewa babu da yake magana a kan banza shi ne bidiya ana abdullahi bin ma'atul bin yasha an karɓo daga abdullahi bin ma'atul dan yasha قال إني جلست إلى كعب بن عجرة نادر أو كعب بن عجرة فسألته عن الفدية سيني ما تنبيع عن فدية فقال لي نزلت هي خاصة آية أنت كتي كرنتا وقتين سورة البقرة أكينا تتوكني كتي وأتم الحج والعمرة لله والنهاية إلا هذه لا تقول وكان منكم مريضا أو به أذى ko ya rabi ba fi iya tumre shi ya ne a wata da kake na wani zuwa ƙarshen ayin yake zuwa kai na kasa yana gaya wa sababin da zuwa ka ke ce waliya lakum amma amma ba al'ibratu bi umum bi umumi lam biladi ko su ce saba ta ko ka kai na ba ta shafi kowa amma ni ne da dalilin saukaka sai ni ta shafi kowa sai wanda ya ne irin nawa ko ya samu matsala irin tawa to wannan ayar da ya zira ya amfani shi ne abin da yake ba ya ce umirtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ɗauke ni wata rana ban da lafiya aka kai ni gurin annabi alaihi salatu wa sallam lokacin aikin haji wal qamru yatanakaru ala wajhi saboda damuwa da dadewa a kuntama da ni har kwarkwata ce take gangarowa daga daji take zubowa فقال جيت ما كنت على الوجع بلغ بك بلغ بك الى ما ai ban ɗauka ciwo rashin lafiyar ta ka ta ga irin yadda nake gani ne annabi ya gaya ba ki rashin lafiyar ta ka ya ga haka ko kuma auru ya karawi ma kuntu a ran jahada bare da kika ila ba ban ɗauka wahalar da kake sha ta kai haka shine aljahal almashaqqa wahalar da kake sha wanda ɗauka ta kai haka to sai annabi ya ce kaga shi to rikin din da shi ne ya aski ya aske gashin su sai wannan farkon da bakar shi ne solution din kuma ba a aske gashi an yi harawa da ake haji ko umara ba a ci to sai ce ara to amma ina ganin za ka iya yi aske amma ga hukuncin ka a dalilin shaɗin annabi ya ce za ka iya samu akuya domin a hukuncin wurin malamai sun zaji ba ka hukunci in kai wani laifi sai an kalli yanayin girman laifin sai a fara daga akuya rago kayan yara kuma ya danganta da girman laifin naka da shi za a kalla a gaya ma me za ka yanka ba ko da yaushe akuya ba sai an kalli girman laifin sannan sai a gaya ma me za ka yi na yanka domin aure suke ne ke ko yanka to sai ba kuntula kaji ya rubuta ya ya rubuta labar da akuya babu ba ka da yake sun sun sadaka ta ayyam to kai azumin kwana uku tunda ba akuya yanzu sai azumi na kwana uku au adi'in sittata masakin ko ka biyar da miskinai guda shida bi kulli miskinin nisfu sa'i kowane talaka kowane talaka mabukaci to za a ba shi nisfu sa'i za a ba shi rabin kwano na abu wa fi riwayatin aw kan wa yake ba ba ru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi ayyuka farakan bayna sitta a wata ruwa da yake annabi ya umarce shi da yiyarta kwando guda tsakanin mutum gida shine malamai su ce irin kwandon da yake cin kwano uku na hatsi ta kwano uku ai shi ne rabin kwano da gida ba da uku ke yau wanda yake cin kwano uku na hatsi au ya hadiya jabal ko kuma ya yanka akuya shine ya yanka akuya amma ba wannan yanka akuya ba dai yake da hadaya ba kaga hadaya ne yanka layyar da ya ranar sallah ai an ba shi dama ya ci to amma sun biya idan ya yi yanka ba zai domin ai gwani ne in dai za ka yanka ka ce ai wani zai ba da gangan saboda haka ba su ka yanka ko ko dana ɗaya ba za a ba amma dai ya ka ya halatta ke ka ci ka ci na halaya amma sun biya ba mu au ya suma salatata ayyam ko ya azumin kwana uku to wannan shi ne wato tsarin da aka fara kawowa dangane da wanda ya saba dangane da wanda ya saba a cikin dokokin da aka baki na aikin haji mutukar ba wai ita biyun bane da na faɗa ne za mu koya ka kan hadisi mashru'iyatul juludi mudaraka bil mudakara fil ilmi wa mudarasa ya halaka an shar'an dama a zauna a yi mudakara a yi gindin jini mun kuka zauna abu da yanku na ɗaliban ilimi sai a jebo matsala me ko a tsaya mutum bane ko a wani abu da ba shi da amfani sai a ɗauko wani abu a tattauna a kai ya ai kaza da kace akwai fahimtar malamai malama da kaza yake wanda ta daura tana sa ilimi ya daura shi ne muzaka tana sa ilimi ya daura kuma a lokacin da za ka gane ma ka gane matsalar ko baka gane ba domin wani lokaci ka gane da abu kai kadai za ka zo a kira kima da kai a ke maka ma fahimta ba amma lokacin da kai muzakara da wani aka tattauna a kawo shi da lokacin da ba su yi media da kai da ɗalibin ilimi na kafin su jauna za su gaya ma cewa in matsala ta taso malaman suna ba su rabarin a je a yi fotokofi za ma kan da littafin na ka yi fotokofi wani lokacin a zo a je na jauna a kawai a kan matsalar idan wani abun kayan da shi amma dan kana so ka ji me sai ra'ayin kawai za ka kawo ka je wani a ta buga sai ka ji da idan waɗanda suke kara wata matsalar sannan kuma sai ka dawo akwai malamin ibn hazm da za ku ga yanzu yana yana yana training sosai a mara ibn ibn hadi bara da yake shi a arbar ibn eric yana da wannan sana in ba da in yana karo ga mun ya koma duba wato saboda haka dai Allah ya ba shi fikira da mun wato kokolwa sosai idan ya dauko matsala sai ya kawo a ta bugawa aka fata da dalilin zai ce ku yanzu ku dau wannan dalilin da ya dauka shi zai dawo wannan wanda za ka yana kai tirani ne mara ibn hadis da yake ce masa ibn hadis saboda a lokacin da yake kwakwalwar take hayaki ba ko hula baya da an ka ganki karai da shi za ka yana yawo ko hula ba ka kawo ba amma duk inda ka taba ji a matsalar sai ka gane kuwa to saboda haka akwai wannan wannan yana sa ilimi ya zauna wani abu da kake ganin ka fahimta sai ga ashe baka babu rubuce shi ba ashe baka babu rubuce shi to wannan shi ne to akwai wannan mudaka wa mudara ta ce kuma da jirasa a ta bibiyar ilimi a tattauna a kai a kai a komo amma yanzu ka zo ɗalibin shi da irin da zai ke amma mu a yanzu sai dai kawai a koma social media kowa zai yi gaba da fatawa yin bibi kuma bai karanta ba ko kuma ya karanta bai karanta ta bincika ba ta koma tsara kai kankanuwa ka karanta iya layi goma sha biyar a jirgin ba shi ke nuna ka gane ba akwai wanda ya ji ya yi layi guda su duk akan matsalar kuma ba karanta littafin ba sai ya kai magana a kai ta yaya akwai wanda ya karanta littafi hamsin a kan bakalar ta yaya kamar kurobin da aka fuska lani da yawon shi ne kan surutu a kan kiristo ya ce shi ba wa yanzu fara matsala da magana ta tsambanci a kan kiristo ya ce shi twenty twenty yake bincike a kan su kuma yin kiristo yanzu ne shi ne kawai za a ɗauka ko wani abu ka karanta tafi shi ko uku ya ce shi twenty twenty yake bincike a kan har zuwa yau shekara hudu biyar ne kai kuma yanzu kawai rana ɗaya zai zo ya yi da wa zai zo ya faɗi abin da ya bari da kai kuma kake karya ne kai ne ka karanta na ai shi abin da ya dauko gaba ɗaya ɗaya ko waye ce in kana so ka halatta wannan to dai on condition to condition din ne da wahala ka fita shi ne ya kawo ya yi kuɗa ya ce sai ka cika wa'in nan shirata to annabi ne mutum to shi ne za ka suna ta maganganu wani ke kaza wani ke kaza yake shi ba ba yanzu ba ba mutum ya ce in 2020 duk wata ko layi da ya yi cewa duk kudin da ya lalla kudu ya karanta dole wanda ne matsala ba a shiga ta da ta sai ka zanta da sai ka na biyu su'adu ahli ilmi liman la ya'lam duk wanda ya sa aure ka bai ahli ilmi domin Allah cewa ya faɗa ruwa da ciki in so su na tare amma mutum da su ba zai tambaya su ji da ban sani ba to kaza ne ba tambaya na uku fiqh ka fi na ujra wa madalilu irin fahimta ta ka'ab ibn ujra ne da balalarsa wa annahu min khiyarati sahaba kuma yana cikin zahabun sahabbai radiyallahu anhu Allah ya fara musu yadda na hudu al-ihtiram bi sababi nuzul lura da me ya sa ba aya ta sauka sababin da me ya yake ya sa ta sauka wa ma ya tarattabu alaihi min ahkam da abubuwan da suka yi wa yau ku sauka na biyar tsari mu ila kuta harfin arce gashi wa min ya'ru ra'su al-bahr kuma da mun gano cewa arce gashi wanda ya kulla rawa da aikin haji haramu na shida جواز حلق الرأس يا لك أعطي جاي الشيء لأداني كود وكرة اللاجئة مع وجود الفدية أما شارد وجب من سارة دول في كاشياتا كاشارنا أنك يا مقولي كي ينكا ko kai azumi ko ka je da miskinai guda shida rabin kwan in kana so a can ne ka je miskinan za su wata kai amma idan ka zo Najeriya kowa miskini ne shi wanda ka ba yayi yawa shi wanda ka ba yayi daidai na bakwai annan ibada ta habbu lahu da faqul adbaru wa ashabu da dan da yake tambaya wajen mai da cikin gwamnati yana cikin inna ba sadaqatu lil fuqara kai ma dai ka san yanzu yana cikin dubu da wani da dubu ne mai wato ko wucin ka ba wani da rai saboda haka da da yake ga wannan tambaya a baya shekarun baya cewa ya ba ai ta aurawa a lokacin da ake kallon cewa ma'aikaci in ya yi biyayya da baɗi yana da canji to a lokacin da ake jin cewa da jigo ba amma yanzu ƙaula ba ne da shi so da haka wannan shi sannan sai yake cewa annan imamu yadda abu lahu tafaquli atba'uhu wa ashabu shi jagora an so wato ya rika bibiyar waɗanda suke karkashinsa kar ka bibiyar halin da suke ciki to kaga rashin wannan cikin ba shi ya janyo duk wannan jiwa ga wani sakamakon buletin da suke yi a kuri ne sai rashin fahimtar ba su ma san me yake ba wani kuma ba san Allah shi ne da duk wannan matsalolin da yake saboda za ka duba wani musamman irin Najeriya cikin da muke ciki za ka suka tashi kallon matsala iya abin da zai cimma wato burin suke kallo ba abin da zai cimma talaka kawai shi za a ke ta shiga matsaloli alhali a musulunci to aka ku rika dubawa ku ga me maslaha wanda kuke bauta to su yanzu ba ruwansu da maslaha ai ka ga inda suna kallon maslaha abu ɗaya ne ba wannan da turanci ba dogo ka ajiye mu kamu lari ɗinka yadda shugaban kawata yana hawa abinci sha biyar ya zo yake ya fiye sun kuɗi a yanzu yana abinci biyar yake ya dawo ne shi ke nan ba domin yadda akwai wani sojojin da ya fi wannan babu wannan magana ta kai ta canje ba mu da cikin matsaloli kana dawowa kake ka dani shi ke nan kowa ya koma lafiya ne to ba biki ba biki ba ma da ya rabu da ya kawo ila ya kaji ya kawo na ba ka gane da jiki da ko an faɗa kawai ba ka ba ka amfani da shi ma mu shi yake kawo kai wannan magana ka dawo ka dani shi ke nan kawai saboda shi albala'u muwakkal bil masjid magana da yawa bala'i yana da alaka da maganganu magana da yawa tana jefa mutane da cikin musiba amin ce za ka yi magana a yi shekara hamsin a cikin musibar magana ta ta mutu ɗaya wannan shi ne shi ne ma da yake cewa na takwas أن المفتي ينبغي له أن يسأل المستفتي عما يستطيعه من واجبات الكفارة. شيء هذا شيء بفتوى شيء هذا شيء أخوي واقعة عين لا أموم لها. بفتوى أخوي كوكليك فتوى أخوي تكوبا إني بيجو الفتوى. yanzu kamar hadisin na na'ija da hindi sai ta tabbaya annabi da ya zo da ta ce ya rasulullah miji na abu sufyan rajulun sa'ihun mutum ne mai kauro baya bani abin da zai ishe ne iyayana na siyarwa kuma yana da sai annaba ne da rabu sallallahu alaihi wasallam ku bi ma ya fiki wa ya fi wa ni sai annabi ya ce ki dauka a dukiyarka abin da zai ishe ki da yayi idan ka zo da ka bada ka to irin wannan ba to kake ba ta aure ba iya hu ta shafa wannan ba a yanzu idan wani ya zo to sai ka tambaye shi sai kai masa tambayoyi ka fahimci akwai marhalar da za a je ka iya zuwa ta ɗauka ɗin har sai ka fahimci in ta ɗauka ɗaya ce idan ya gani ba zai tafi ta ba an fahimta da kyau ko zai ɗaya faɗa ya canza kuɗi kawai gurin ajiya to yanzu wannan kajewa ta fatawa domin yana ganin a gurin da cewa ba ta ta ɗaya ba kawai ta gano wayin ta ya ta gano inda yake ajiya saboda haka zai kuma canza kuɗi amma idan ka zo da alayhi ko kace ga abin da annabi ya gaya yi ko wace mata ta ce da yawa mata auren su ne shine ba da yake akwai fahimta da yawa isa annabi alaihi salatu wasallam akwai lokacin da yake magana a matsayin alƙali ne yake akwai lokacin da a matsayin wato malam ne karantarwa ko da yake a maganganun da ba bai suna bayyana ina ka bai sa to haka kai ba ne ka tawaye ne yayi ba tambaya sai ka bani dan wayoyi sosai kaga ina yake ba bayan kai wannan sai gaba ki fito ki ta dace ne tare da qur'ani wato kallon dan fatawa ba da ka ake yi ba akwai wasu abubuwa da ake kallo akwai wasu to a ƙasa da ake ɗauka a amfani da shi wajen bada fatawa wannan shi shi za ku ga kasashen da aka ci gaba malaman da suke hudewa daban masu wa'azi daban masu fatawa daban akwai da shi yana yin duka saboda gogewarsa amma ba ko ko sauye ka je yanzu akwai ka tabar na malamai ka ga kowa ya san matsayin sa akwai masu gogewa akwai wanda kawai karantarwa ce akwai masu wa'azi akwai masu fatawa kowa idan wani san masu fatawa suka yi ka zo da wata mata ba sabuwa da ta saba a sa su kamo kaza don kai ba mutum bane me yasa za ka saba wa malamai da suna da shi ba gawa a kan kaza kama ka zai wannan ka ga da nan da yawa da suna an kafin da kai duka yau to shi ne fara yake cewa a to zai ka faya na tara anna kafarat al-hal hiya dabu jari kafara ta haji shi ne yanka afiya wa illa yakun fakiyaru salatati ayyam in ba bai samu iko bai azumin kwana uku bai lalle ta iya in bai samu iko ba bai damu su kace masaki ne ko ne wani minimum minimum nisfu sa'i zai ciyar da miskinai guda shida kowanne daga ciki ya bayar da rabin kwano na abu sannan na sha ɗaya na goma kai an na sha da da kudu hadiya ita wannan akuyar za ta zama hadaya ce tibbau wa tuzaru alal masashi za a yanka a raba wa talakawa kai ba za ka ci ba na sha ɗaya haka haka tafsirun lil aya wannan tafsirin aya ne wa siyamu salatati ayyamin bil hajji wa sab'atu fi dar al-jannah an gane ko to saboda haka tafsirin ayar ake yi ko kuma ba ku gane sai kun bari zan aure ya dan ko ne ne rafi ba bi yake min siyani au kada kake aure su kaga karar an gaya ba ba bi yake min siyani dai hadaya wato min siyani au kada kake wato zai ba da fanta na ajiri ko kuma ya ba da sadaka au fitin ko yanka shine ba da rinka da daura ta kai sai ya kasa na farko bai da biyu in ya kasa da biyu da uku ko yana da daji alamun sun yi sabar wasu da ba kan cewa wato alal tarki sai ka kasa na farko sannan za ka yi da biyu sannan ka yi da uku wasu suka ce za ka iya zaɓo wanda za ka amma yadda aka yi bayani dai a kan azumin kafara ko kuma kafara idan mutum ya rantsuwa sannan da yake ballabi da lari da mufassirin da Qur'ani da da hukumi annabi yake fassara al-Qur'ani wajen hukuncin da ya karkar kaga wannan ya fassara ma ayar cikin suratul baqara nake da hada hadith aslu lil qa'ida wannan hadisi asali ne ga wata qa'ida a cikin qawaid al-fiqhiyya da ake cewa al-mashaqqatu tajlibu at-tayyib wahala tana janyo a sauka baba kun ga yadda musulunci lokacin da ka zama ka wahala a lokacin musulunci kuma sauka ka ba abubuwa yake ta wannan zaka gane ba azumin da Allah ya dora wa tsoho domin idan ka tsufa musulunci sauki yake ba a lokacin ka kasa gane ka daina sallah ba ya ya rike ba ya sallah sai Allah ya ku cigaba da baki ladan ta tabbata ne to kamar Allah zai dauko azumi sabo kuma bai ba ba gabani sai a ce kuma na tsoho ne a nan za ka gane babu shi a fili domin lokacin da kan kuma a musulunci lokacin ake ƙara ba albarka sai da umar ya ga wanda shi da bai hude ne ba ya fito ne da shi ya tafi noma sai ke da shi ya laka sai ke aika nema ya riga ya yi riga ya ya tuba sai ke na wani sai ina ma an sabnaka idan akalla ya ba maka wa zayyana ka kai ba ko tafa yace ba mu ba a ranci ba idan muka cinye energy da gaba ɗaya mu muka exhaustion din sa sannan kuma mutum da ta ka bayan kazu ba to su idan ka tuba albashin ka wanda ya riga ya dinka da mai karfi amma mu yanzu ka dinka tambaye yan bai ku in dubu ɗari ne ya karɓa ya dubu biyar ko bakwai za a sama ko goma to a mutunci ba haka ba shi sa wajen ɗalibin mu ta zo gari hutu ma yanzu tana likita ce a goyi muna ta tsora da shi wata ran wani ta tsora da shi take cewa wallahi malam ko akwai har yanzu aka yi in ka tuba albarkin ka ya fi na sauro sai an magana ku shine mun ku sai kun bi shi a ce wa'ancan laraba sai waye duk wani zai kalli kanu sai duk duniya ba ta ce a ce kamar kanu ba inda ake zuwa sallah ne amma an kama mutum a jiya kuɗi za ka gane kanu ko ba ka bari amma ka je zauri yadda muke zari yanzu ake zari ka je ka gani mai gwan ana kiran sallah mai gwan zai ja sari ko rubewa ba zai ba gare zai ja yanzu ko me tumatir bai zai ja sari ne ta yi ba ya yi zama zare za su ja tsallakewa zai gwada ba ne a ciki ba ba wani albasa ce a ciki ko hororo ba wannan gwada ne iya gani ba amma wallahi gare wani kawai bayani zai zana kawai da zai zalla ba ni ta kawa kawai ta ji a daudalla ba mai rubewa in ka ga an rube ko to ta ji yayi gaba daya amma ba ta rubewa haka ne ta yi da biyar wane ne to almashakka su ta jini kuke lokacin da ka ja wahala a musulunci ba ba kai an jin ba za ka iya sallah sai ba kai a zaune ku ji ne wahala idan ba ba za ka iya gaba ɗaya ba ka ce kai a zuciyarka to shi mutum ne kullum kana ƙara rauni yana ƙara sauƙaƙa ba duk abin da kaga kana ƙara rauni ana ƙara ba wahala to ba dini ba ba musulunci ba mali yake annal aya nazalat li sababin khas aya ta so kare saboda wani dalili daban na shawo lakin al-ibrata bi umumiha al-ibrata bi wa wato بخصوص السبب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عموم wato ganewar maganar kawai kanda da gaura ga laba iya wanda ta zauna kan ta duk wanda ya irin wannan abin ga hau shine kawai sannan jawabin tasiri bilayi ta hayanin shi maganar ta ali ya halatta mutum ya fito da abu karara gurin abin da za a ji kunya wajen faɗa ba yayin karantarwa yanzu kamar mu zai zuwa ji kwakwata na zuba da daga kaina ai abin kunya ko amma ga ga so da karantarwa zai yi ya faɗa da kansa yace a lokacin da lokacin ya huce labarin da yake bayarwa yace lokacin ma kwakwata na sauka a kai inji idi kunya da bai wannan wal qamru yatanaqalu ala wajhi فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلقه الله عليه annabawa annabawa ne za su plan bi san gaibu ba domin Allah da kansa yake kun la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa innahu wa innahu inna la innahu ilmu sa'a ko wa yunzilu al ghaiba wa ya'lamu ma fil arham wa innahu mafatihu al ghaibi la ya'lamuha illa hu duka wannan bukullai ne suka kulle gaibi duk abin da aka san da kai kura tashi daga kai ya koma ne amma wasu zai ga saboda dadin waka wai sai a ce tuwa ko annaba sun san gaibi kuskure ne gayawa wato annabawa matsayin Allah kuskure ne domin Allah to akai ba wanda ya san gaibi sai Allah sai Allah kuma annabawa da kansa ya faɗa amma wani sun waka dai dadi sai ka jana ba kuma abubuwa da yawa ba dalilai nan yanzu da annabi Isa alaihi salam ya san gaibi me zai sa har su zauna lokacin da ayat ya mama ta sauka an zauna ana ta neman sarkar da na Aisha an kai an komo ba ganta ba sai da aya ta sauka sai da aka tashi ba ma a tafi za a babbar ana tashi sai ga ta a karkashin taguwa da annabi ya san gaibi ba zai ce sai taguwa ga ta dau duk an bar da masabai suna ta nema cewa annabawan san gai ba ba rage musu matsayi ba cewa sun san gai da jahilci jahilci domin matsayi ne na Allah shi kaɗai yawa in bai san nan da annabawa to ya zama ilimi sunan da ilimi domin abin da yake kira gaibu shi ne abin da kai baka san shi ba yanzu abin da yake kira aljihu na ba wanda ya sani daga ni sai Allah kai a gurin ka gaibu ya ba ni a gurin ya ilimi ne domin na san ne kai ma haka wannan shi hadisi na gaba ko kuma babi na gaba babu hurmatul hurmatul makka hurmati makka babu da yake magana akan alfarma ta makka ka san da yawa ko a yanzu za ga mutane sun fito za su saudiya aikin haji ko umara mutum ya samu lokaci ya daɗe a madina me yasa saboda madina ba hayaniya ba wani damu mutum da yake tafiya ake a bara ka ɗauka ba mutane ne ke tafiya ba saboda ko a yi za ka ɗauka cewa wato idan kuwa ka ka komo saudiya kana dawowa ɗauka ake a jakaratin har kowa ko ka zo sabon gari za ka kawai gaba ɗaya to amma daɗin daɗawa na tsuwar madina wani abu ne na musamman saboda annabi yana kwanta annabi alaihi salatu wasallam yana kwance a kuma inda annabi yake Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum inda za ka ga kamar ra'a ake magana duk wanda yake magana za ka yake ka ra'a ba da kai tun daga iya kudin madina za ka san wallahi ka ji inda annabi yake a kai tun daga nan za ka gane lallai annabi yana kwance a garin nan domin wata nutsuwa ko ta jaja ne kai ke gano Allah wata nutsuwa Allah zai zuba ba ta musamman kowa za ka yi cikin nutsuwa yana tafiya kowa ba da sun ga shi tafiya a ita amma za ka ko irin tsara ta kan wannan babu kowa da zai yi to amma ba nan kuma sannan mutanen Madina sun fi karanta dan da ga hata wannan sabin da dan abu da za a bayar a Madina ko bayar wanda za su zo wani ya rike ma baki a tafi da dinan da ko wani laban laban ta ji ko almarai duk wani ne baki da sun bi amma ka ko wani farke ne ya hankali gaba ko ita ka kai wuce duk wannan abubuwan ba da hakuri da ake yi a aikin hajji za ka ga ba da hakuri da abubuwa da ake bukata ne ya fi tabbata a maka to shi za mu gani ke yi yi ya ce yi ba da shi uku sai ke yana so da shi yi a wajina to ba maka gani cewa kiwon lada babban lada kuma yana baka domin a maka ne a da ke ce duwa da ya zalla a raka a biyu jana kula daidai ita ke da zalla dubu ɗari a wani garin da ba zuwa idan kai zalla raka a biyu jana kula a madina daidai yake da zalla raka a dubu ɗaya a madina kuma dubu ɗari a makasai dubu ɗari kaga ai ba haɗi a baitul maqdis kuma ɗari biyar yi za ko da yake wanda ya tafi a gaya maka ya hakuri da dure inda za ka jago ban gaya yana yana maka a nan jira da abubuwa kala kala mutum zai taka kai a hankali ka ka yi magana kuma wani ba ya zage ka amma a madina ba wannan to maka tana da albarma matuƙa tana da albarma inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lillazi wa kada mubarakan wa hudan lil alamin ko to da haka wani shi الحديث العشرون بعد الجهدين حديث نقري بيد عشرين أنا أبي سريج أنت تقول أبي سريج في خويلد بن عمرو بن الخزاعي العدوي رضي الله عنه wai ibn amr al-ghazali kan banu kuza shine wanda kabilar su wannan abu bin lu'ayy al-ghazali kan kabilar su ya fara kirkiro guma wanda annabi yake ya gano ya cikin wutar jahannama ya duru kasaba rufina da jahannam yana jujjuyawa a cikin hanjinsa shi ya fara kirkira guma shi ya fara fito da wannan mummunan sunna eh shi na farko shi ya fara kirkira shi za wato ba zai yi jire yana cikin la'anta shi abu turai ne shi ne kuwai bin sasar bin abdul uzza ibn muawiya al-kuzai al-adawi al-ka'bi ya musulunta ranar da aka yi fatahu makka shi yake rike da wato tutar banuka ya yi waya daga annabi alaihi salatu wasalam daga abdullahi ibn mas'ud da wasu daga cikin tabi'ai ya rasa shekara ta tasa'in da takwas bayan hijira shi kuma an bin sa'idi bin al'af wanda yake na gaba shi kuma an kusaninsa da wannan sunan ba ta haji ba ne taji kai ba ba ma taji ba yana cikin taji ba tabi'i ba taji ba ne yana cikin taji ba tabi'i sannan ba su ne mutakabbirar aka ce mutum ne mai girman kai da ba wato azalimi shi wannan tabi tabi'i ne domin yana cikin gwamnonin Yazid bin Muawiya yana cikin gwamnonin sa an gane ko to Allah ko kare da Abu bin Sa'id bin al-As shi ne wannan shi Abu bin Khudai al-Adawi radiyallahu anhu wannan wannan sahabi ne Abu Kirai ne shi kuma Allah ko kare da Abu bin Sa'id ibn al-As ya ce wa Abu bin Sa'id ibn al-As shi ne gwamnan Yazid bin shine gwamnan ya shi bin Muawiya wa huwa yab'athu al-ba'uka ila Makka zai aika tawaga zuwa ga Makka nan dai magana da ke so muku ida cewa lokacin da Muawiya da Abu Sufyan ya rasu kun san yayi bai a gawa dan sai yi shi wannan yi ba wa da hali bai kan zabai to wannan shi ya gawo rikici mai tsauri domin Abdullahi ɗan Zubair na raye yana maka yana ganin wannan bin su bane gidan mu kuma na duka ta daga shi domin ni ta habu annabi kai ba ta habu annabi bane wacce ta babu ya zuci daga saboda haka sai yi mu baya shi kuma ya yi ya kafa gwamna ya ta gwamna a wato wanda ake kira gajinan shi abu bin sa'id al-ibn al-arab sai ke lallai ya tura masa ya tilasta wa Abdullahi bin Zubair ya zo ya mubaya kuma publican kowa ya gani shi kowa su daɗin da zai yi wajewa to shi ne shi wannan abubuwan ka yi zai asin zai haɗa tawaga rundunar yaƙi shi ne tawaga zai aika a zai a yaƙiwa abdullahi ɗan zubair aika abu a zo kan hajjabi ta kan wannan aka ba to zai da aka sai ya tura da ya tura ila makka zuwa makka to a gurin a gurin da ya tura wannan tawagar shi ne wani bawan Allah shi abun turai ne da zahari da yana gurin sai da idan ya yi wa rabi gabani ne ya kai ga gora ya kai gwamna ya aika da ina da magana abu ta girmama tunda dai gwamna ne in ka je shi abin da wasu raza bai da shi ko ba ka yi da shugaba in dai shugaba ne ka je gaban su sai ka girmama wannan shi ne kariya in kuma kana so ya bai sai ba haka ba ba za ku bar juna ba kuma ya fi karfin ka kuma ya fi ƙarfin ka ni yadda ba ka yi in dai ka je ga wanda to ka girma ba ya excellence girman da ake wani girma ba ne amma kuma ba zai hana ka gaya wa gaskiya ba sai ka yana da magana ya excellence shi ne idan ni ayyuwa na iya ba ba ni ya kai gwamna an ko haƙi ta ka ƙaunar daga jin maganganun da zai faɗa ka sai yana da rigima yace in ba ka labarin ingantar da kai wata magana da kama biyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi alaihi salatu wasallam yayi hukuba da ita ka ba ni dama in gaya ba magana da annabi yayi hukuba da ita alghari min yawmil fati a tafiyar ranar da aka yi fata hukunta ina so ka ba ni dama domin kai ya ka gurin haka ni ko ina gurin ni zabu annabi ne ka ba ni dama in gaya ba abin da annabi ya faɗa wa shi gari da sassafe bayan an yi fatahu maka yake ba sani a tuwa ujina abin da zan gaya ma kunnuwa na sun ji kun ji wani ƙarin bayani ko abin da zan gaya ma shi kunnuwa na sun ji wa wa'ahu kalbi sannan zuciya ta ta haka saboda haka ba ku kwanto abin da zan gaya wa abdaratu wa ainaya sannan idanuna sun gani hina ta kallama biyu lokacin da annabi yake furta kalmomin yana sauraron su dai shi annahu aliyalla abin da annabi yayi a ranar ya ba gode wa Allah kulbatul hada ke inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa asna alayhi kuma ya yi wa Allah thumma qala dangane da yake bayan ya yi wannan da yake inna makkata hakika wannan garin da makka harama Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya haramta a yaƙi garin yana gaya wa yanzu domin ya tura dindina za ta je ta yaƙi Abdullahi dan Zubair kuma a baka yi. Kun ga hanya da yiwo wata yake a gabana annabi ya fara cewa haramun ne a yaƙi maka. Shi za a gaba a goyi bayan duk abin da sa a jaji kai domin shi a jaji turaye Abdullahi dan Zubair din ba yana sallah a cikin Ka'aba ya rika har ba wata majajjawa. Aka rika har ba har aka kore Ka'aba da Ka'abar ma gefen ne. amma abin da zai ba ka mamaki ya burge ka Abdullahi bin Zubair yana wa sallah kowa ya fashe ya gudu a baki ko ko a jikin sa sai da yadda sallar ke dai kuma shi ne wanda ake fara in yayi rukuni da tabarun da zira a bayan sa da tabarun da wasu ke cewa da tabarun Fatima ko a ina suka samu ogo to da haka suna zira a bayan sa an fahimta da kyau ko in yayi musu jada ma haka saboda nadewa amma bai motsa ba to shi ne ma da yake cewa sahabu da yake cewa walam yuharrima annas wane mutum walam yuharrima annas ba mutane da suka haramta ba ba mutane ne ko annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ba shi ya haramta cewa mu ya mai da ka'aba haramta ba yau ba kalakar da ba wasu wal amsa da bai da ruwa ya nuna tun lokacin da Allah ya halitta sama da ƙasa a lokacin ya sanya wa maka albarra shi annabi Ibrahim jaddadawa ya kawai da suka ala hada albara da amina wannan zuwa ya jaddada amma ba shi gane ya haramta gane aiki ne jaddadawa ya to sai ce ba mutane ne suka haramta garin ba suka sa shi zama mai albarra bala ya illu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir abu durai ne yace da abu bin al-arqam wannan abu bin sa'id yace da shi abu bin sa'id ibn al-as yace da shi bala ya illu limri yu'minu billahi wa yawmil akhir ina gaya ba annabi ya ce ya halatta ga mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ba an yi fita bi hadana ya zo ya zubar da jini a garin kaga wa'azin ai ya fita bai halatta ya zubar da jini a garin ba wala ya abuda bi hadaka bai halatta kuma wani ya zo ya cire dukiya a harajin ba kaga ana ta gaya ma iyakoki a ce masu shan gurin daga kaɗi shan gurin jirana shan gurin hudaybiya duk an gaya ma kusuroyi duk ga gurin da yake duk da yanzu saboda faɗin adama an fita daga iya arabin an koma har gaba faɗin ya ta ce gode amma wannan gurin da ake ta gaya ma duk inda yake harabi aka sa alama to da halatta ka cire dukiya shine wala ya abuda bi hakata ya halatta a cire dukiya ba فإن أحد تربص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم idan wani ya kafa hujja da rukka na cewa sauki bi kitali rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda cewa wata rana annabi yayi yaki jima da wanda ya kafa ba hujja da ne ga ga annabi yayi yaki to shi ne ba yace idan wani ya kafa ba hujja da wannan ba kuni to kuke ku ba ki amsa inna allaha qad adna li rasuli allah yayi wa manzansa umarni ya ba shi izini na yin yaki wa lam ya'dallaku ko kuma bai ba ku ba eh lokacin da annabi yayi yaki a harabi za mu ji dalili ya ba shi izini ne na tsawon lokaci kai yau sai aka baka wani harabin yana da har yau shi rukuka sai iya annabi zai shafa kawai wa inna ma adina li sa'atan sa'atun min nahar haqiqa ni Allah ya ba ni ilimi ne da Allah ne da Rasul Islam wasu lokaci a yi iya wannan lokaci aka ba ni daga nan lokaci aka kulli da ba wa qad adat hurmatu hal yawma ka hurmati hadi al-amsi annabi yake al-farmata ta dawo yau kamar yadda yake da albarma a jiya saboda haka iya yanzu ne albarma an bude mana koba kuma an kulli yake bani balli ki shahidu ne kuma lugari ko bani balli ki shahidu lugari lallai wanda yake nan ya ga wanda baya nan cewa Allah ya haramta maka arabi ba alaji halaka ayyaki ba wanda yake nan ya ga wanda baya a wata ruwaya sai da Abu Hurairah yake ba ka gurin ni ina nan kuma na ga sai da ya ga wa wannan al-Awdi Sa'id bin Al-Asr yake sai da ya ga yake kai ba ka gurin to ni ina gurin kuma na ga ma to haramun ne ka yaki wanda yake cikin maka wakila ne abi surai wanda yake ga yawa sai ka ga abu surai ma kare la ta to da ka ga yawa gwamnan me yake ba kada dai a ana alamu bika bidalika bika ya abu surai ya salama ka ji wani girman kai sai ce waye na fi ka sani ya kai abu gurai shi gwamnan da aka yawa na sai zuwa na ba fi ka sani ba ba bayan baya gurin aka yi kuma bai gaya ba sahabi ne sai kuma ba sahabi ba amma wani ya ce saboda ka gawa yin da wato masu mulki sai zuwa ai na fi ka sani wato ba za a zuba ke sai na fi ka sani ana alamu bidalika ne ga ya abu gurai ya kai abu gurai na fi ka sanin haka إن الحرم لا يعيد عافية فكان في عافية حرم بايا باوا بي تابو كاريا كاريا بلا ينجب بي تابو هو يأتي مبايا تابو النبي لا يعيد عافية بايا باوا بي تابو كاريا ولا باوا بجد ko wanda ya mutu da jinin wasu a kansa wala fara bi hali ba ko wanda ya mutu ya gudu da kiya da hali wannan zai yi amfani amma ba zai amfani da akan abu bin al-asam abu bin sa'id bin al-asam domin in dai akan Abdullahi bin Zubair bai amfani da ita ba za ta yi amfani a nan ba amma idan akan wani ne kamar da za mu ji nan gaba shi mun kadan da annabi ya ba da dama akan da shi giga ya je cikin Ka'aba ya samu rigar Ka'aba ya halin da da ita annabi ya ce ku kaje shi giga irin wannan ne wannan za ta yi amfani a kansu amma ba a kansu Abdullahi bin Zubair ba ni ga Abdullahi dan Zubair ne yana ganin cewa ya fi cancanta da wannan kuma ya fi cancanta saboda shi ga hali ne kai ko ba ga hali ba to shi to shine ma da yake wala fara bi hariba na ko wanda ya mutu bi haribatin da ha'inci khiyana shine hariba kai dan yake al haribatu bil qa'il mu'jama wa ra'il murmana wannan hariba din wanda aka kawo da ka mai dugu ka ne ruwa da kuma ra wanda ba dugu a kanta shi al khiyana shine ha'inci wakila wasu suka ce albaliya bala'i wakila wasu suka ce a tuhuma interrogation kenan tuhuma da yake akan mutum wa akulu ha bin zarikati libu asalin kalma ana kawo ta ne akan wanda ya shafi raƙumi sai a kirawo shi alkhari wal kharib lidu yuhibbu al khariba ta gina har wa ka ce kawo shine to sai ma da yake za mu koya karkashin hadisi cikin wani hadisi abu na farko da za mu koya shine fadilatu abi turai falala abu turai sahabun annabi limulazamatihi sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yana dabbi sunnar annabi alaihi salatu wasallam haitu da fada wasiyatahu sai yadda yake jaddar da wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam fi tablighin haqqi wajen isar da gaskiya wa wajihul amir wa wajihul amir biduni khashyatin minhu yakin tsari gwamna ba tare da ya ci tsoron ba lakin da lakin sai dai akwai bishi ta hanyar sosai dan za a karka bari mabiya su jiga ka ce ai kai ba ka da tsoro kai ta gaya wa gwamnati magana in ba ka cikin dare za a rabe yawwa bishi sai ka zaɓi bishi akwai choice of word da zaɓi kalmomi na hikima ka jefa wanda za su gane cewa ko suna so kowa na so gaskiya kafa wanda ba cin mutum amma dai a gaya mu ba shi ga wanda zai zo duk yayin da ka zo ka rika cewa kai ka jaja da kai ka zo ka za ba zai ka fahimce ka ba ba zai fahimce ka amma za ku ga yanzu ko irin wannan matsalolin da kuke ciki matasa masu hamata sun fi son wanda zai zo ya gaskaji shi gaban kasa ko gwamna sai a yi cewa ai bai da tsoro ba haka ake yi ba kalmomi ake zaɓa masu kyau wanda za ka zai ba muku duk inda za a koda ko da aka je ba za su ce ba wani abu da suka yi domin riga kai ba wuya haka ake yi kar ka bari wasu idan su ce ma ka fara a kai ka furge wata ji da ba abin da za su ba ina zuwa ba yawa ka samu a rishi don tsagor kalmomin da za ka yi amfani da shi wanda ko ina za a je kana da kariya kana da kariya Allah ko da za a kai ka furgin ba ruwan su ko a kai ka mana da ciwo abin ba ya ƙara da ina ga ba to ka ga shi ne abin da malamin suke yi ne shi ba saboda haka da ku kalmomi masu kyau ka faɗa amma kai ka ji tsoron kowa amma ka fito da kalmomi na gaskiya ka faɗa yadda ku wanda zai ji da ya san cewa gaskiya ka faɗa shi ne kawai to wannan shi ne abin da malamin yake gaya mana cewa kaga ya cin tari shugaban kasa ko kuma gwamna amma bi da lafiya wa husna adadi da kyakkyawan ladabi domin wannan kujerar da kuke gani idan mutum ya hau kansa ake kirewa na jaki ake gaba wallahi sai kana so ka zo ka taba wa kujera kowaye ko ta biya kake alifin ba wannan abin da yake eliminate eliminate din ka ya fara akan magabata wannan da zawo da wannan addini ba waɗanda ta san addini ba su rika eliminate mutane akan mulki ina gaya ba ka je karanta tarihin bari umayya da barin abbas islam ya ka jama ba a kan mulki mutum ne za gaba ɗaya gari guda ya ce a yanzu su su saboda wata irin kujera ce ba za ka gane a kake waje ka hau ka ji daɗi yawwa kai ya jira kake ka kumban baki ko da an ba ka kan suna za a ƙashe ɗan iska ne na rantse ba da Allah musamman yanzu aka dawo musu da cewa su kuɗi zai rika shiga lalin su wallahi masallacin ba ya daina zuwa sallah zuwa haka wani yake wani abokin mu suna magana da wani yana cikin ɗan majalisa a yanzu yana cewa raka yi ne ne masallacin ba ya ce a yi ɗaurawa kuɗi wallahi na kuma da yana ɗin sau gaba yana da ke yana cikin yadda karatun ya san tuwaye haka yi ba ya ce wallahi an zo tsawaitawa kuɗi bayan da kuma shi ne a tsari ko na awwal saboda haka wannan kujerar mutum bai je ya ji a cikin rubu bai san ya take ba ko ba za ka iya faɗa komai ba sai ka je yawwa a to da ku duka da yake an gane ko yawa kun da ce da girma yi gudu na kuma yi bayani eh saboda haka wata irin wani irin abu ne da sai ka nan da shi kawai ya ce ka to sai ne annasiya ne da wulatul umur nasiha ga jagorori inda ka samu jagora idan mutum ya zama siya mai shi ba zuwa ake aikan wannan akai salati ba ka ba a ce kai addu'a kai salati goma ga annabi ba ka ake yi ba ka ga ba bawan Allah ka samu kujera ka ji tsoron Allah ka sani cewa wannan kujera tana da iyaka duk wannan nasiha ka yi musu amma matsalar shi ne haka dai kawai addu'a ake yi ya ce addu'a shi kenan Allah ya sa a gama lafiya a kan ta ba ka ake yi ba wanda ya samu dama kun je bayan kun yi man mana to kiman da kiya to ka sani cewa lalle yawmun laka wa yawmun alayka yau kai ne wata nan ba kai bane yadda kan an fara yau kai ne wata to Allah ya dara cewa saura kwana ɗaya ka bakwai ka tuna bawa sai ka tsaya kai abin da Allah zai yaba annabi ya yaba ko mene ya yaba yadda ko ba ka gurin za a rika ma addu'a ko mutuwa kai da iyalin da za a rika cewa ƴaƴan wani da ana yaba ba wannan abubuwan ya kamata a rika gaya cewa ga wani amma matsalar haka ne duba za a ga ina suka karkata idan ya ce wannan littafin takardar da baka ce zai ce wurin kuma kai ne bida na tsaliya shi ne mai ba da jawa bida na kai ya ake wannan shi ne wajibi ne a duba wa da likinki lau kada kai wa shugaba al'ubu kun ga wannan shugaban da kuke gani yanzu shugaban kasa wanda yake gefen nan naka na rage muku da Allah jarida ba dole sai su ke kala kala su ne aka kona sai ta da su ke su musamman za ku ga a cikin kaf su a turai ai tin ita ake kiran shi ko kaf tin ita wanda kisa ma idan kai ne ne ba kisa ba kuma zai daddan da magana ta yi wa'annan ne gefen da kuke gani ba ba kun manta lokacin da abubuwa suka fafara aka gaya da girma ba hali su ke ma sani ba akwai magana da aka yi an kakkace jama'a ya ce sai ɗan ba hali su ke kawo ruwa ɗan rufa'i ɗan rufa'i ne ga rufi bai ma sani ba bayan kwana biyu da yin abu wani abu ya ba an kashe jama'a a ƙare wannan ne ba ya ce shi bai ma sani ba ko ɗan rufa'i ne yake ma sani ba to akwai irin wayan abubuwan da yawa wanda za ku ga wayannan da suke yaba su suke zuwa su nuna da mu ai ta cewa ai suna nan duk wannan tabe ne da ake ta magana ana magana yunwa da wani kar ka ja mamaki masu zuwa su zo ma su da yake ma ai kowa gobe ma yake ba ne cikin da ka bayan kowa ya samu da su ba Allah wasu za su ce ai kowa ya samu sai a ga kowace mutum kamar yadda wasu ke raba sadaka yanzu a ɗauka a irin ɗan miliyan kuma ana sawa sai a ɗauka a je a sawa a ce ai duk gari ya ƙarfi ana ta nuna sai a ɗauki mutum biyu ko a ce ne za ka ce a kan kaza ya yi bayani wannan kawai bayanin za a sawa shi ke Allah mali Allah ya kawai to shi ne ma da yake a ranar shida ikirarin sahabar imanin umara وإن كانوا متلذذين أو فسقات an gane ko wato tabbatar wasu akwai idan yau ce rawar shugaba ko ba su ne shi ba su ne ka kyale ne a shugaba ka kyale shi da ba su ɗan jinsa domin ga shi wannan sahabi ne bi adali amma yana a cikin ran kai ne domin ba yadda ne sai ka yi haƙuri ka sallama har da Allah ya ba ku dama ko ka kaune sai ku ga wanda kuke دليل على أن القلب محل العقل دليل من يجي من السؤال لا يكون في محل إلى عقل قولي إلى عقل أن الناس wato la yughayyiru na min hukmi Allah ta'ala mutane ba su canza hukuncin Allah abin da Allah ya tabbatar da shi shine na gaba tare da sabbi ke ba Allah ya haramta zuwa da shi lafiya ma fi makka akwai ina ba ba wani sai a maka kawai ba amma musamman a makka domin maka sai Allah ya ce wa man yuridu bi hadi bi dhulli yusibu min azabin alim ka kana nan yanzu kana rasa abincin kwana a kilin da ne a rana a yanzu idan kai yi mun zabo kai zuciyar ka tare yawa to Allah ya ba ka kuɗi ka je maka kai yankan aljihu ko kai wani abu na samu kana nan duk ba ka da ko ko sai Allah ya koda iya niyyar kawai iya niyyar za ka yi sako ko tana nan tana nufin ba za a kai ta sai zaman kanta a saudiya kamar yadda wasu ke yi iya wannan niyyar kawai ko da ba a biya kuɗin ba za ki da fasiyar ba wallahi sai Allah ya kome saboda shi ban maka iya niyya kaɗai sai Allah ya koma eh saboda darajar su ko shi ne malai yake zuwa musamman ma maka جواز القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح كان lokacin fatahu maka amma a tafi dama iya wannan lokacin ya yake maka iya wannan lokacin saboda haka daga nan kuma ka kulle kofa ba wanda zai kare da kake haramun haramcin sai kujiya ina ga zamu kai anan saboda an nuna wani lokaci din da awwal da muka faɗa ne jiya Allah mu gadan sa kana da kuskure Allah ya faɗa cikin girki ya yi muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da kofin da muka faɗa Allah ka biya mana bukatun mu da kai duwan da ke mana biya ya zo yi na alheri Allah ka biya mana bukatun mu sai mara da lafiya gida da ake da Allah ka ba su lafiya kuma su da lafiya da ayyuka da lafiya muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da kofin da muka faɗa iyayen mu da malaman mu da ɗan uwan mu da karga mu gidan gaskiya Allah ka biya mu da gaba dan da mu gaba Allah ka sa mu fita da kai da imani Allah ka zauna da kasar mu lafiya duk abin da muke jin tsoro Allah ka iya mu dan uwan mu matasa da kuma ƴaƴan mu da suka kauka ne Allah ka shirya mu Allah ka dade su hanya mali yake wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ka so a gaba da su galan mu Allah ka ba mu da nan albarka abubuwan da suka suka Allah ka sa maka albarka اللهم آمنا في أعمالنا وأخرجنا من قبلنا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في مخافك وتقاك وتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين